بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق عرفات لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إبراهيم ونابع بن مهدري والكاتب بن عروة تأتي من أبي ظفري وما أفرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ثم توارى sannan ya kaskantar da kai lillahi ga Allah faƙala ya ce wa ma ubarri'u nafsi ba wai ina kubutar da kaina bane min zalali daga tuntube cewa na san komai innan nafsa rai ai aljinsa jinsin rai la maratun mai yawan horo ce da su da aikata mummuna illa ma abi ma'ana man sai wanda rahimahu rahima rafi ubangiji na ya ji kanshi ba samahu ya tsare shi to inna rafi ubangiji na gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne وقال لما جئتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين
wa ƙarar da maliku sai sarkin misir ya ce o tuni bi ku zo mani da shi an saka liso linafsi in keɓance ma kaina shi ai a ja'aluhu in sanya shi halittar li ni kaɗai ke da shi dole sharikin ba tare da wani abokin tarayya ba ba ja a hun rasulu sai ɗan aike ya je ma yusuf wa ƙala ya ce ajibin malika karɓi kiran sarki ba ƙama sai tashi wa wadda a yi ban kwana da ahalar su ne 'yan gidan yari wada alamun ya masu addu'a ya ce kuma Allah ya kawo ranar fita ku don maka sana sanne ya wanka wala bisa tsiyaban ya sanya kifi fafi isanan masu kyau wada kalalai sai shiga masarki falan ma kallama hu yayin da ya zance da shi kala sai sarki ya ce mace innaka al-yawma kai kan a yau la makinin mai daraja ne aminu kuma amintacce ne ladaina a wajen ai bu makanatin ma bucin daraja ne wa amanatin da amana ala amrna bisa lamarin mu kama za ta rana fa'ala to me kake ganin za ya kamata mu yi kala sai ce ma sarki izmai fa'a maka haɗa abinci wazra ka shuka zar'an shuka kasira mai yawa fi hadhihi sinina a waɗannan shekarun almuqtibati masu tsawo masu tsace wacce khira ta'ama in an iya lokacin aiki girbi yayi to a cire abincin nan a adana shi fi sumbulihi cikin zanganiyarsa fatati ilayka al-khalqu tul halika jama'a za su zo maka ta kowane bangare na duniya ne yam taru minka dan neman awon hatsi daga gare ka fa kana ce to amman ne ga Allah to zai lamince mana tsaya kan haka قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم kala sai yusuf ya ce idan ni ka sanya na alaka za'irin arziki ta taskokin kasa arzin da kasar misra inni ni hafizun mai kiyayewa ne alim ko masani ai zo hifzin ma butun kiyayewa ne wa ilimin da ilimi da amraha da sanin abin da ya shafi ajiya wakila an ce katibu marubuci ne hasibin kuma wato mai hisabi ne ya yi hisabi وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك كان آمنا عليك ما يدقون مع النبي وسوف نعمة تلك الأجر كبتا من السنين من السنين daga gidan yari to makka na haka nan muka ba shi daraja ila ardi a kasar misra ne muka ba shi daraja ga kasar misra li yusufa ga yusufu ga shi nan ya tabawo mina yana sauka a ƙasar misira haisu ya sha inda ya so ba da diki bayan da a bawa ya shigo misira sannan wal hamsa ya kare gidan yari basirkin sarki ya zo a kesa annal malak annal malika sarki tawwajahu ya sanya mai hular sarauta wa wallahu ya bashi ya zubinta da shi makanar aziz bagiran tsohon mai gidan shi wanda ya saye shi dinna wa azalahu shi ko mai gina aka saukar da shi daga aiki wa mata kuma sai da su bada ta ba'adu daga baya bazan wajahu imratu qari da qari sai kuma ka aura mai matar shi sarki din wanda shi Aziz bin Saratin wanda shine wanda ya sayi Yusufu ya aje shi gidan shi abin da ya faru ya faru ga matar shi to dama mai mulki ne ma'ajin misra ne to yau sai aka ce yusuf shi ne ma'ajin kuma yana mutuwa sai aka ce matar shi ita ce matar yusuf ita dai wannan biri abin nan zaliha din ita Allah ya haɗa su wannan Allah ya haɗa su shikenan Bazan wajahu imra ta wuce aura masa matarsa wajadaha fa wajadaha shi ko Yusuf ya same ta azra'a ba namijin da ya taba saduwa da ita wa waladat lahu ta haifa masa waladaini ƴaƴa biyu wa qamal adl ya tsaye da adalci bi misra an misra wadanat lahu riqab duk wuyayu suka kasance suka biyu a gare shi sai ubangiji ya ce nasibu muna bada muna samar da man nasha wanda muka so bi rahmatina da rahamanmu da wala nuri obama a tozarsa ajalar musulmi na ladan masu kyautatawa.
wala ajaru lahiratu khairun lillazina amanu wa kanu yattaqun wala ajaru lahiratu ya ladan lahira khairun ita ta fi na khairin min ajalar duniya daga ladan duniya amma fa lillazina amanu ga wanda suka yi imani da Allah wa kanu suka kasance yattaquna suna jin tsoron ubangiji to wada halattun haɗe sai shekarun fari sai kuma suka shigo wa saba ya yatsa a ƙasashe har ya samu arba kan'ana wato ƙasar kan'ana ƙasar sa na biyu sun kenan wa shama ya haɗa da sham wada ayyukan yusufa fadakhalu alayhi fa arabahum wa hum lahu munkirun ana nan kawo waje a yi kwaci Yusuf sai ga ‘yan uwan Yusuf sun zo, illa dukansu ba guda goma ɗin nan, illa Binyami na in banda Binyami, da shi ne na sha ɗaya ko, to ga su sun zo liyam taru don awon hatsi. Lima balagahun sun zo ne saboda abin da ya kai gare su, anna aziza misra ma'ajin misra yotsi ta'ama yana ba da abinci da samani da kuɗinsa bada falu suka shiga alayhi a gare su suna shiga fara fan ke gane annabi ikhwatu yan wannan nasu da ne wanda suka yi dalilin zuwa sunan gare wa hum lahu mikru amma su basu gane shi ba ai la yarbu na basu gane shi ba le bo da adam dan dadewa da tare dan rabuwa mai dadewa tsakanin su biyu da yusuf wadannan kuma sarewa da zasu zatan su halaka wa ai ai ai ya mutu ashe yana nan rayu mu sai suka zo suka yi masarki bila abraniyatu magana da harshen su na kasar su ibrananci wa kala sai ya ce kalman kiri alayhi kamar bai san harshen ba ko bai gane su ba ma a kada makon biladi me ka ku garuruwa na wa kalu ga ce ran kai da dai lilmira ta ai manzo ne ne awo wa kala ce la lakum ina gan dai yan bince yan ne ake ce masu yan leken kasa yan leken asirin kasa ne kalu sai suka ce ma'adallahi Allah ya dare mu da mu zama yan mai yake asirin kasarin kai dade kalu sai to fa mina ina an daga ina kuka to kalu suka ce min dilali kan'ana ai mun to ne da kasar kan'ana wa abuna yaqubu baban mu ba nabiyullahi annabi Allah ne kila kana da labarin shi kala sai ce wala huwa auladu gairuku to kuna da wani dan uwa banda shi yana da wata sai aya banda ku kalu suka ce na'am mai akwai shi kunna itinai asara mu dama asalin mu goma sha biyu ne ba da haba asigaru na sai dan karim namu sai ya fita daji filbar ya ce shiga daji halaka sai halaka suna nufin shi yusuf wa kana habana ilai kuma lallai baban mu ya hita shi wa baki nam wa baki shakiku amma dan uwansa wanda suke daki da yana nan fata ba su shi yasa ya rike shi yasa kaga baka mabudo da shi ba da ya tasallabi dan ya rika ɗebe bakin ciki da shi an ga rasa Yusuf da yi ba mara sai umarni bi zalim da saukar da su wa ikramin a girmama su a ba sanya su masauki na musamman a kula da su biya ka kula
ولما جهزهم بجهادهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين yayin da suka yi kwanukan da za su yi tashi sallamar su wala ma ja kazahum bi jihadin yayin da ya musu shiri irin shirin da ya dace da su wa falahum kailahum ya cika musu ma'auni bayan abinci kala kala daban-daban kana to da wajen sallama sai ce yi tuni da ahin lakum sun ce ma kuna dan uwa ko to min abikun wanda yake kun hada uba da shi to ku zo man da shi ai Binyamin shi ne Binyamin dan uwansa la alama dai in san sirkan ku sirkan ku lalle gaskiyan ku in naga kun zo da yaron nan to na tabbatar ku ƴaƴan Yakubu ne bi ma kuntum cikin abin da kuka ba bi ma kuntum cikin abin da kuka cewa ci ku ƴan ƴan Yakubu ne kuma kuna da wani ɗa da ɗan uwa da kuka baro ala ta rauda shin ba kwa ganin anni cewa ni ufil kai ina cika awon ai a tunmu ina cika shi min gari baksin ba tare da tauyewa ba wa ana kuma ni khairul munzilina duk wani mai masauki a nan garin kusan na yi shi ai dai kun duba kun gani kun dan dana kun gani don kun zo da yaran nan za ku samu fiye da haka in ko kun kina san ƙarya kuke
fa in lam tatuni bihi fala kaida lakum indi wala taqrabu bayan nan ta tuni bi in har ba ku zo man da yaron nan ba to fa la kai la ku yi kar ku da sun za ku samu wani awo a gare ni ba zan ƙara ba ku hasi ba ko rabin tiya wala ta karabu kan ma ku kusance ni to na hayin hani ne awo a tafin ko ku adabi na alama halli fa la kai la ai tuhuramu za a hana ku awo wala ta karabu kan ma ku kusanto قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون abaran ka daɗe ai mun ga wani wannan karramawa da kai mana da wannan sha ta arziki mun ma kariya mu saba ma kalu suka ce sanu rawu duk yadda zamu mu nemi a ba mu uban sa anu ya ba mu bunyaminu to zamu ai sanar sai da zamu kokari fi talabi cike neman bunyaminu mino daga baba wa inna mu da fa'iluna zalika ma sai haka ne kai hakuri da zaka bi gaskiyar mu وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رهانهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون saboda ya zaku ya gaba ne ya mini dan uwansa to sai ya shirya wata dabara kuma wa qala li fitati sai ya ce ma yaransa eh da alu da tan ku sanya kudin su ai Allah ki da samanin zakka da ke da kudin sa cike a samanin mirati kudin awan nan to kowanne ku sanya mai a zakka shi kowanne zakka kudin shi ku sanya mai a cikin cikin burgamin afin shi wa kana darahim wa kana darahima kudin sun kasance dirhamomi ne to to a sanya musu firi halin cikin burga burgamomin su la'allahu hakikan su ya rubuna in sun dai za su gane cewa kudin su ne aka aka aka dawo musu idan idan kalabu in sun koma ila ahlin zuwa garin su wa faragu suka karkata awiyatahum birgamomin su la'allam yarji'una ilaina ya yu fa dawo da kudin nan saboda me la'annam dan su gida ne da la yasahiluna ba su halatta in saka karkata kayan da ba na halal ba ba su alfa na sun za su dawo da shi falamma rajahu إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لهاتفون فلما رجعوا يا أهل suka koma gida ila abihim zuwa babansu kalu sai suka ce ya bana ya babanmu to muna minna alkailu an wace ba za a sake ba mu awo ba in lam tursila kana in baka saki dan uwan mu ba ilayhi zuwa wajen sarki fa arsil ma'ana baba ka saka mu ka sake akana dan uwan mu ma'ana tare da mu in mun je ka ga na sai mu ƙara yawa a wajen awo kenan wa inna mu ka tabbata baba la hatu zuna masu kiyayewa ne da gare shi irin abin da ya faru ga Yusufu ba zai faru ba zai sake faruwa a gare shi ba قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال سيتي هل أي ما آمن ما آمنكم بذن أمن شيء مكو عليه قريش إلا كما أمنتكم سئل يدنا أمن شيء مكو على أخيه إذا وانسى يوسف يوسف من قبل قبالنا ko kuma kun san wa karfa alcin bi ma fa alcin ko kun san abin da kuka yi da Yusuf ko to amma duk haka ba komai wallahi ubangiji khairun shi yafi hifzan wajen kiyayewa wa fi qira'atin wa ta qira'a wallahi khairun hafizan ay tamizu wa tamizu ne ka kaule lillahi darra lillahi darruhu farisan wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinkai ba rubu dan haka ina kauna ga ubangiji an yi mun ne baiwa da hizbi da kiyaye shi ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا منا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بهير ولما فتحوا ذلك كيل يسير walamma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayayyakin su wajadu sai suka samu jira'atahum da kan kudin su ruddat an mayar da ita ilayhim zuwa gare su qalu kace ya abana babanmu ma nabji to me muke nema irin wannan arziki da aka yi mana a wata kira ma tabji me kake nema ai ai sayin wana kuma abu kake nema ta dalibu kake nema min ikramin maliki na irin wannan karramawa da sarki yayi a azama min hada me kake nema wanda ya wuce wannan ai an gama komai da haka wai dai su ƙara samun dai yakubu ya da ba da dama a je da bunyani hadihi bida'atuna ga ma jakka kudin mu ruddat ilaina an mayan mana kaga shikenan wannan miru ahlana sai mu iyalin mu ki au ai na ci sai mu zo bil mirati da kaza da awan abinci lawan gare su wai ya tsamu shine abinci wana hafizu akana za mu kiyaye dan uwan mu wannan zaru kaga mun ƙara samun kai da ba'idan awon rakumi guda ba da mun goma muka je ba to ga na ga an samu ƙari na sha ɗaya ga gali a fina na ɗan uwanmu zalika samun haka ko kailun awo ne yasirun mai sauki ai halin mai sauki ne alal maliki akan sarki lisa fa'i dan kyautar shi قال لنرسلهم معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاكلني به إلا أن يعاتبكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سي يعقوب يتي لن أرسله معكم بها كوي فزن سكيس كجبا حتى تجوني وسكا سي كون زومن دكاكار كان على كوالي من الله daga ubangiji da an talibu shine kuranse la ta tunani za ku dawo mana bihi da shi illa an yi haɗa da sai yan fi ƙarfin ku da an ta mutu shine kuka mutu au tukula ko kuma aka rinjaye ku bala ta tiku ya zan ba ku samu daman al'ifiyani zuwa biyi da shi ba to sai in kuma haka ba a jabu suka karba suka yi kowannen tseren zuwa ila zalika zuwa haka bala ma a tauhu to yayin da suka ba masu kauye an suka ba su alƙawalin suka ba da alƙawalin su ga yakubu da zalika da cewa za su kula da lafiyar yaron nan kala sai ce Allah Ubangiji wakilin shine mai shaida alama na kulu akan abin da muke faɗa na numu wa antum da ku.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال سي يعقوب يا بني يا يعقوب ايانا abin da nake muku na shawara la tadkhulu min la tadkhulu min badin wahid kada ku shiga misira ta kofa guda tiririri haka saboda ya'ya ne masu kyau duka wani hudu ku shiga min abuwarin daga kofofi mutu kafar da kasin masu bambantuwa liyan lati fi ba kuma la'ayin don kan mai ta ci same ku wa ma uguni ba wai ina iya tunkuɗe maku min shay'in wani abu ba ne min Allah daga Allah daga Allah an kun daga barin ku ya kulu da duka wani zalika da cewa kan ku bai kofa guda ko ma kowa dubu suka bi ayin ba Allah bai tsare su ba za a lashe su ai ga ga ba zan iya tunkuɗe maku wani abu da kaddarahu alaikum ubangiji ya kaddarta shi a gare ku inna ma zalika na dai fata haka ne shafaqatan dan tausayi in ai mana hukuma hukunci bai zama ba illa lillahi sai daga Allah wa da wuci kadai alai tawakkaltu ga shi na dogara ai bihi wa takatu da shi na amince wa alai ta ya tawakkalul mutawakkil duk masu dogara su su dogara da Allah qala ta'ala sai ubangiji ya ce ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي أقوم بها وإنه لسوء علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
har suka masu misira wannan ma da kalu yayin da suka shiga nina yasu a marar abu inda ubansa ya umarce su ai mata farki ne suka rarrabu to ma ka ne guni ya nuhun min Allah ne shi da ma ya ce ba zai wajen ba zai iya tunkuɗe masa wani abu daga hukuncin ubangiji ba illa sai dai lakin ya faɗi haka ne illa dai faɗin haka hajatan bukata ce fi nafsi yaquba a cikin ran yaquba kaza kuma ya biya ta waye iradatu dafi al'aini shine nufin ijewa maita shafakatan dan tausayi wa innahu fi yusufu lazu ilmin lalle ma bucin ilimi ne lima allanna ta da karanta wanda muka yi masa walakin na aksanan na sai dai mafi yawan mutane wa mulku faru su ne kafirai la ya alamu da su san ilhamin layi ilhamin ubangiji wali asya'ihi ga masoyansa ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعمل يعلمون ولما دخلوا يعني سكت على يوسف وجاء النبي يوسف awa sai ya taro a kawo ɗan uwansa ilaihi zuwa gare shi kala ya ce inniya to bunyaminu ka fa sani ni sarkin da kake ganna ana son ka ɗan uwan nan naka ne da kake jin labari cewa ya bace balatin sai kakai bakin ciki ga duk abin da kaga na bayyana lima kanu da alkoko saboda abin da kakai bakin ciki lima kanu da abin da suka kasance suna ya amalu da suke aikatawa min alhasadi na hasada wa amri wa amri min alhasabi na sada lana gare mu wa amarahu amma ya umurce shi Allah ya kubura kai kuskure ya ce musu ai ashe ashe yaya na ne ko aka kuka zo gidan shi lokacin da ka kuka da ka faɗa musu haka wata watsa ma'ahu kuma suka dace suka haɗa baki da shi da shi ala annahu cewa shi sai hatalu zai shirya wata dubara ala an yabdahu wanda zai wanzan da shi inda wajensa to da yace wala ma da hadu ala yusufa ai manzilahu manzilihi wa mahallin hikimi wa hada dukhulu ghayr dukhul sabiq to wannan shigan ba irin wancan shiga ne na farko ba fa innal marrata fa innal murada abin nufi da dukhul al madinati shiga zinni shiga mai zinnin misra qala al mufassiruna ma su fassara suka ce lamma dakhalu alayhi yayin da suka shiga gare shi qalu suka ce ayyuha al maliku ya kai sarki ara a kuna to wannan kan uwanmu kenan allazi amartana wanda ka umurce mu an nati ya bika bihi mu zo maka da shi fakar ji ina ka bi mun cika alkawali ai ka ce in ba mu zo da shi ba ba za ka za ka tabbata ba mu da gaskiya to mun zo ma da shi yaya mun cika alkawali fakar ji ce a san a san to kun kyauta ko a san to kun yi abin da ake so da ta ji dole zalika indi za ku samu nima kyakkyautawa a wajena sun ma an zalahun sannan ya saukar da su wa karama ya girmama nuzulahu saukar su sun ma ba fa sannan ya ciya musu liyafa wa jalasa kulla itnaini ala ma'idatin kowane mutum biyu tebur daya duk mutum biyu tebur daya fa ba ke bunyaminu ba su goma sha ɗaya bane ko to sai bunyaminu sai ya saura shi kadai wahida shi kadai bai da abokin ci fa ba ka sai kuka wa kala lauka na kai yusuf da dan uwana nuzi yusuf na nan hayyan raye la ajlasa ni da ya zaune da ni ma hu tare da shi ni ma mun kowa ya kowa ya rike dan uwan shi amma yanzu ga ni kadai fa kana da yusuf sai yusuf yace la kad baki ya azawa da to kuma gashi na haɗa mutum na haɗa mutum ga wanda kuma shi kadai to ne hikima akai ya ne ya za a yi da shi ga ya dace fa kalu suka ce kana da akun ai yana da dan uwa fa halaka ya mutu kana lahu sai ce fa ana ajlisuhu ma'i to bari in tausaya masa zan zauna tare shi mutu tare ba kaza wuce ya zauna da shi ba ya kama shi ba ajlisuhu ma'i ya zauna da shi tare zauna tare shi alal ma'idati akan teburin abinci waje ana yu'akilu sai zan yana ci tare da shi falan ma da kalan laili yayin da dare ya shiga amara amara lahum bi misli zalika sai yasa ake masa irin abin da aka yi dazu min al firashi kowanne daki mutum biyu kowanne daki mutum biyu wakala yace ko wakala sai yuzu wa yuzu yace kullu sunaini kowanne mutum biyu na mani fi bacci ala firashin wahidin bisa shimfiɗa ɗaya ba fake binyamin wadan sai ga binyamin shi ne da aboki wakala yuzu yace haza ya namu indi to ku banni wannan yaron yaje bacci ala firashi kan shimfiɗa ɗaya فقام بنيامين سي بنيامين يتاسو مع يوسف تare da يوسف على فراشه bisa shiddarsa waja'ala yusuf sai yusuf ya hato ya zumu yana ta taro shi a hankali a hankali ilai gare shi waya shin muriha abi yana shashaka kashin baban din da siya hito wajen uban su mino daga binyamin hatta asba hagari ya waye falamma asba da gari ya waye qala lahu sai ce masa inni ara hadha ar-rajula wahidan to ni fa ina da damuwa ko da yaushe wannan yaro san ga shi kadai ne sama abuta ne bai da na biyu fa ana adummuhu to zan taro shi ilayya zuwa gare ni fa ya kunu ma'i sai ya kasance tare ni fi manzali a nawa gidan sun ma yana sannan shi an zalahu sai ya saukar da su wa ajina lahu matsama ya shirya musu duk abin da ya dace na abinci fa kala raubilu sai babban nasu shine raubilu ya ce ma ra'ayina ni sulhada kai mun taɓa ganin mutumin kirki irin wannan ba falamma khalabihi yayin da ya kaɗai ta rauda bunyaminu kada lahu yusuf sai yusuf ya ce ma bunyaminu masmuka ya ne sunanka kada sai ce bunyaminu ce shi kenan ta tabbata kai ne kada sai ce fa halaka min waladin ka haihu kada ya ce asharatu banina ya'ya goma ke gare ni kada ya ce fa halaka min akhin da ummin ko kuna da wani dan uwa da aka taba haihuwa ko wanda kuka kuke daki da kala zai ce kana li abun ina da wani dan uwa amma fa halaka ya ce man ya rasu kala yusu zai ce a to ba ana akuna akaka ko kana son in zama ni ne dan uwanka badalan min akika misayin wancan dana dan uwa naka alhaliki wanda ya mutu kala bunyamin sai bunyamin ya ce wa man yaji da aka da mislaka wanda wa zai lamice man samun dan uwa irin ka ayyuhan maliku ya ka zarki ni wa ba ita ba ولم يكن لم ولكن sai dai lam yalidka yaquba to ko na ce ke dan uwanan ta yaquba ya ce ka ba wala rahil kuma rahila ba ta haife ka ba baba ka yusuf sai yusuf ya kuka alaihi salatu wassalam wa kama ilai sai ta ci zuwa gare shi wa ana kan sai ya rungume shi wa kala ce inniya ana kuka to dan uwanka ne wancan da kake jin ana magana tun to shine yau ka haɗu da shi wa kala lahu وقال كعب سي كعب yace lamma qala lahu ya yusuf handa yusuf yace mai inni ana afuka ni dan uwanka ne qala bunyani sai bunyani ne yace la fariku ka to wallahi ko bazan rabu da kai ko za su gida ni ban faƙada yusuf sai yusuf ya ce kada alimta igiti mama walidi ka fa san bakin cikin babana bi na rasa ni da yayi fa ma za fa idza habastuka indi in na rike ka waje na in za da gamu ai bakin cikin sai ya kara karshen sa ma sai ya rasa ransa to wala yumkini ni hada ba wa zai wannan ba zai yi gare ni ba illa an ashharaka sai sai ina bayyana illa an ashira bika an ashharaka sai na bayyana ma da amrin da wani al'amari kazi'in mara kyau wa an sabaka sannan in danganta ka ila ma la umadu da zuwa ga abin da babba fa za a yi ka ba fa qala sayyidun ya ne to idan wannan ne lawa ba ni ni ba zan damu ba ya abin an ma ya bada naka duk abin da kaje zaka yi in dai ba zan rabu da kai ba fa ni ni la ukari ku ba zan rabu da kai ba qala yusuf sai ce a dusu sa'i to zan tura siyata a cikin kayanka fira halika cikin kayanka sun ma'unadi alaika sannan zan kira ka fi cewa fi sarka ta kai ka sati kayan nan la hatala dan in kulla dubara fira cika cikin dawowarka ba dubaya ba da idila kika bayan na riga na sake ka kana sai ta af inda wannan ne sauki ne dan wana tunda na tunda ba barawo ni ba nan ka ce mun barawo ai ba komai ba fa alama shi ta yi abin da kake so fadhalika qawluhu ta'ala falamma ta'azahum bi jahabihim فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون bala ma jahazahum bi jahazin yayi da yayi masa shirin da ya shirya masa shirin da ya dace da su da Allah sai kayata sai sanya tiya ayya sa'un min zabi ita tiya ne na zur na azur na zinariya murasawan bil jawahir wanda aka yi mai zane da da jauhari jallu ulu'i bi rahali akhi a cikin kayan dan uwansa bunyanina bunyanina shine bunyanina thumma azana muwadhdhin sai mai shela ya shela ai na da munadin mai kira ya kira bayan tisalin bayan an majalisin yusufa bayan sun rabu da majalisin yusufu sai gaskawar suka kira ayyatu haliru ya ku wannan ayari innakum lasarikuna ku dawo barayi ne ku
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا سيوم يوسف سكتي وقد أقبلوا عن هذه سرقة سنجيو عليهم متانا يوسف ماذا تفقدون يوم من كوكا ثاني قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ذكي kalu suka ce na bukir suwa almaliki mun rasa fiyar sarki ne wale man ja abi kuma duk wanda ya je kokari ya zo mana da shi ai yana da himlu ba'irin kayan rakumi guda mina ta'ami na abinci wa ana bihi ni ko wa ana za'imin ni mai lamun cewa ne bihi da bai da kawo kayan rakumin nan قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كن وكانوا وكنا سارقين kalu suka ce tallahi mun rantsa da Allah kasama kasamun fi rantsuwa ne a cikin sa amma ma'anar ta ajibi amma ma'anar mamaki irin mu a ce wai an sami an ce ba an ce mu ce mu ƴaƴan gidan annabi a ce mu barayi ne lakad lakinto lakad alimtu hakika sun san maji ina mu ba mu zo ba in da nufi da dan mai banatin arzikin kasa wa ma kunna sarikina mu ba ba barayi bane ai ma sarakana kasu ba mu taba yin sata ba قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين kalu sai mai shelan nan wa sabu da mutanen zai ce ba ma ta za uhu to in kun ce ba barayi suke ba to in an kama barawo cikin ku me sakamakon sa in kuntum in kun kasance kazibi na masu ƙarya tun kaulikin cewa mu ba faɗakku ma ku na sarikina mu ba barayi bane ba wuje da fikun sai aka samu barawon a cikin ku me kuka ce hukuncin sa قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين kalu suka ce jaza'u su mutanen kan'ana kenan sakamakon sa shi balawan nan man waje da wanda aka samu tiyan nan tirani a cikin kayansa to yasu yusaraku to shi kenan ya koma bawa doka kasan mu kenan sun ma da sai karfafa bi kauli da cewa fa huwa shi balawan nan jaza'u shine sakamakon almasruki abinda aka sata la gairu ba wani abu ba to wa kanat sunnatu ali yaquba dama wa dama da wa kanat hakan da suka faɗa din nan sunnatu ali yaquba ita ce sunnar mutanen yaqubu wa kadhalika aljazai yanda kaji mun yi sakamakon nan najziya ka muke saka ma azzalimi na masu zalunci da sarkata da yin sata fasurufu sai aka juyar da su biyu suka zuwa wajen yukubu littafi shi dan binciken au'iyatahum kayayyakin su فبدا بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم babada bi au'iyatihim da zuwa sai ya fara binciken kayayyakin su wato burgamo burgamomin su ai fafatta sha ya kama bincikar ta ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya gab kabla wa akhihi kafin ya binciki burgamen dan uwan shi ne ya layu ta hama dan ka cuce shi dan da ya fara da kayan wanda to shiri ne a bawo ganda ai ya san da inda abin yake shiri yake dai mana wata abin nan bismillah to amma sai kama kaga ya je ya duba na babban ya dai zamba ne mai har sai da ya gama sai a ƙarshe aka zo a wajen na bunyani yana tura hannu sai ya zaro ta kaga za a ce a da ma zai ga lalle ba shiri ba ne lalle bunyani na barawo ne sun masta karga sai fitar da tiyan nan min wi'a'i akhihi daga burgamen dan uwansa kala ta'ala sai ubangiji ce kazalika alkaydi yadda kaga wannan dubara da Yusuf yayi kidna li Yusuf ai muka koya mu Yusuf ita allamnahu al-ihtiyal mu muka sanar da shi dubara fi akhir akhi cikin yadda zai rike dan uwansa dan ma kana Yusuf ma kana da ya kuda akahu a hukuncin Misra to bai halatta ba ya rike dan uwansa zuwa hukuncin su in mutum ya ya kama ya yi fata a kama shi ya biya ninki biyu abin da ya fata sannan a ɗaure shi sai a san hukuncin suke to shi ko hukuncin kan a sai a kuku duk wanda ya yi sata a kama abin satan nan to a tarkata shi da kayan satan da shi ya zama na wanda na mai kaya to kaga sai ubangiji sai ya sanya hikima a gare su sai maimakon wuce an kama an jika to kun tabbatar an same shi barawo to ga hukunci ga hukunci ga hukunci sai Allah ya ce ka ce masu yaya hukuncin kasar su yake yadda zaka kama shi aka tambaye menene hukunci wanda in an kama farawa cikin ku in an kama farawa a garin ku ya ake suka ce ga hukuncin sa ai an kama farawa wanda a kama to shi ne da shi da kayan nan na mai kayan ne sai to shi kenan sai aka yanke masa hukunci aka yanke masa hukunci da hukuncin kasar su amma da bayan Allah bai bada wannan dabara ba to za a yanke ne da hukuncin misal da haka Binyaminu ba zai zauna a Misira ba za a ji a yi yadda za a yi a zo a ja abin da ya yi sannan ya koma ma ubansu ma kana yusuf bai zan yusuf bai zan bali ya kula a kawo ya rigi dan uwansa dakika a matsayin bawa fi an sarkati daga sata fi dinin maliki a cikin hukuncin sarki ai hukumin malikin misra wato hukuncin sarkin misra la'anna jaza'u dan sakamakon sa inda huwa wajen sarkin misra abdarbu bugu wata garimu mislai wata garimu wata garimu mislai masruki sannan ya ayyabi ya biya kwatankwacin ninki biyu na abin da ya saka lalle istirka ba tauri ba ai ba bauta ba illa an ya sha Allah sai ba sai dan ubangiji ya so ne a kazawu wato Yusuf ya riki bani ya mini bi hukumi a fi wato da hukuncin babansa ai lam yatamakkan min akhadhi rubansa ba zai yiwu ba illa bi mashi'atillah sai da san ubangiji bi ilhami saboda yi masa ilhamar su'ala ikhwati tambayar ƴan uwansa wa jawabihim da ba su da su kuma da yin jawabin su bi sunnatihim da ala da tabi'a su ko al'ada kasar su na rufau muna daga daraja ce muna rufau muna daga man nasha wanda muka so darajatin wajen darajoji ko ko na rufau darajati man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so shine dole idan aka ce wata nuni fil ilmi ka yusuf ka wato a cikin ilimi ka yusuf kamar yadda muka ba yusuf ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alimin duk ƙarfin malami da ƙarfin ilimin sa yana da wani malami sama da shi minal makaluki na cikin halitta ga shi mun nun duka ba akwai yusu yana da karatu ba to ga shi mun bashi wanda bai sani ba ai a alam minu mafi sani gare shi hatta yanta ya has ilimi ya tuku ila Allah ba ga Allah ta'ala madaukaki qalu in yatarik faqad sarafa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا سيسك تيتولا وتتفاكي تابلو إن يسرك أي إن دي تاتفتي أي فاتا to fa kada sadaka akon lawo ai dan uwan shi da aka ce ya bace shi ma barawo kaga ai da zama tasakiya ba gaban Yusuf aka ce shi ma barawo ne to haka da Allah yayi haka wata hikima ce me yasa da yasa a kira su me ake ce ma me aka ce maku me aka ce masu ayyatu hal innakum lane to shi ne aka liya shi ne ai dan uwansa ya taba yin sata nan kawai gabanin nan Yusuf shi ne Yusuf wa kana saraka to barka da sata wa kana saraka la bi ummi yayi makakansa na wajen uwa ya sace ne sanaman wani gunki ne da hadin na zinariya haka sarau ya karya shi ne layi ubada dan ka abu gana sata ce wannan to kaga ne ba sarra Yusuf sai Yusuf sai Yusuf ne mun kun sai kali bi nafsi ya koyi wannan abu a cikin ransa walam yabda sai bai bayyana da ita ba lahum gare su cewa ce cewa ya ya taba yin sata qala fi nafsi sai fa a zuciyar da ce a to sabu makana in ma ni farawo ne ko kuka hina sharri ko ka hina da ko ka hina sata wato ko ne mafi sharrin bagire min yusufa akan yusufa ko ce shi farawo bane sai kuma barayin ne wa akhi da dan uwansa me yasa ya faɗa ka bi saraka takum dan sace wa ku akaku dan uwanku min abiku wanda kuka hada uba da shi wazal makum da zalunci ku lahu gare su kai shi zaki kuka ba shi kashi kuka tura shi a cikin rijiya aka hido da shi kuka sake an shi kace bawa ne shi ba ko wanda yin sharri matsayi irin da dalila kuwa ya sharri matsayi wallahu alamu amma wa Allah masani ne bima ta subuna da abin da kuke ambato sai amu cikin lamarin Yusufu قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كثيرا فقال امرأتنا مكانا إنا نريك من المهتدين to gashi sun riga sun yanke ma kansu hukunci kuma yau gashi kuma sai gashi kuma suna bambadanci ga sarki kalu suka ce ya yi alhazizu ya kai ba- ya kai mai girma inna lahu aban shehan wallahi yana da uba tsoho kabiran to ya to tsoho shehan kabiran tsoho tuku yuhibbu kuma yana son dan nan bunyaminu a kasar mina fiye da yake son mu wa ya tasalladi yana son ta bakin ciki da shi an waladi daga dan shi alhaliki wanda ya halaka wa yuzinuhu firaku da haka rabuwa da shi tsakanin da Allah zai bata masa rai ka taimake mu wa ku za na dan Allah ka rike ɗaya daga cikin mu isa abin kamar da shi bawa makanahu ba gidansa inda in namu wallahi mun wada haka ne saboda za ta muna ganin kamar da mutum cikin mutanen kirki biya ba alika cikin ayyukanka mun san ba abin da zamu nema ka ka ki mana قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون kala sai ma yusuf ya ce ma'adallah ina kai Allah ya tawake Allah ya tawake ai muna neman tsari an na kuma murki wani illa man wa murki wani wanda bai muna laifi ba illa man wajadna sai wanda muka samu mata ana kayan mu inda wajen shi ai kaga nan ya kulbe ce man saraka ba tunda ai ya san ba sata bane ta haruzan dan tsoro dan kiyayewa limin kabiri da kariya ai wanda muka samu kayan mu a cikin kayan shi kaga ba sata ba shi kenan inna mu idan ai ina kazna gairahu in mun riki wanda ba shi ba to kenan da zalimuna mun zama azzalimai فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين falan ma sai a sura yadda suka yanke kauna sun yi makiya sun yi makiya sun marere cewa da za su yi su da yadda tausayi ya saki yaran nan menu to sai suka yanke kada yadda suka yanke kauna menu daga karɓar samun bunya menu falasu sai suka nisantu najiyan suna masu ganawa shi najiyan mazdaru ne ya slow yana kyautatuwa ne wahidi in mutum ɗaya ne najiyan mai ganawa wa gairi in jama'a ne kace sun taru suna najiyan suna masu ganawa ai yunaji ba zan badan sashi suna ganawa da sashi kana kabirun sai babban su tinnan wajen shekaru raudilu shine raudilu kenan aw ra'ayin koko babban su wajen fai wajen hankali yahuda shine yahuda sai ce alam ta'lamu shin kun ba ku san cewa ba anna abakum babanku kafin ku fito kada aka da alaikum mawsikan ya yi wani alƙawari mai ƙarfi da gare ku min Allah ga Allah sai a kai ku cikin cewa za ku maimai da dan ci wa min qablu kuma kun sani ai ma wa min qablu ai ma ma, ma farrastu to kuma da abinda kuka yi ga min qablu gabanin na fi yusufa ku tuna fa abinda kuka yi a yusufu wakila an ce ma masariyatu masariya ce mubtada'un wato mubtada ne qabru min qablu fala na abraha fala na abraha to ni ba yahuda ko ko ko raubilu ba zan ba al'arda kasar misra ba hatta ya zana ne wallahi ba zan iya zuwa ni arba da baba yusuf baba yakub ba mun yi abin da muka yi ga ga yusuf ga abin da ya faru ga larurar da ya shiga shekara da shekaru kuma a ce mun kara taba wata ba da ni ba gaskiya sai dai ku koma ni kan ina nan sai hali hatta ya zana ne abiya har sai in babana ya yi haƙuri ya yi izini gare ni bil'audi da komawa ilahi zuwa gare shi. Au ya kuma Allah, ko kuma Allah ya yanke hukunci li gare ni bi halati akhi da kubuta dan uwana, wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi adalci masu adalci.
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إل- إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Abin da nake ba ku shawara irji'u ku koma ila abiku zuwa ba wajen babanku fa kulu ku ce ya abana ya babanmu inna ibnaka saraka dan ka fa yayi majagula dan yayi saka amma wa ma shahidna alai mu dai bamu gani ba mun fadi ne illa bima alimna sai abin da muka sani ai ta yakanna muka sakankance min mutahadatin sa'i a ganin tiya fi rahali ya kashi shi ya dauke ta jefa mai haka mu ba mu tabbatar ba wa ma kunna lil gaibi dan mu da ba mu kasance ali hafizina masu kiyayewa ba lil gaibi ga gaibi ai lima ga ba anna ga abin da ya fi gare mu kina yita'il mawsiki da sadda muka bada muka muka bada alƙawali mai ƙarfi da walau alimna wallahi da mun san gaibi mun san annahu cewa shi ya surku zai sata lam nafuzu wallahi da ba za mu ka ba za mu kai ta da shi ba amma duhan وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا to لصادقون wai duk suna bin hanya ne sun san yakub bai aminta da su ba saboda abin da ya faru ga yusuf zuwa da kace in ma kana shakku baba wasal alqaryata ka aika ma alqarya allati kunna fiha wadda muka kasance cikin ta iya misru ita ce misra ai arsil ila ahla ka aika mutanen misra ka salu ka tambaye su me yake faruwa ne game da dan shi bunyaminu wal'ira kuma ka tambayi fatake ai ashabal iri babu ta abinci da muka je neman abinci da su ka tambaye su Allah ta kaban na wata muka dauran tufiya a cikin ta wa mu kawo su ma jama'a ne min kan'an da kan'ana in ka je su ka kabi wa ina za ka samu na sadiquna masu gaskiya ne fi kauli na cikin fadan mu farajahu ilai sai suka koma wajen yakubu wa qalu lahu zalika suka faɗa masa haka qala a قال بل سولت لكم أنفس- أنفسكم أمرا فصبر جميل Onam sai ya ce matsala sai Yakubu ya ce balbal ina sawwalat lakum anfusukum ran ku dai ta kitsa muku amran wani lamarin ne fa fa altumu ku ka aikata shi ita hamahum ya tunce su ne lima sabaka saboda abin da ya riga minhum daga gare su min amri yusuf na lamarin to shi yasa bai yadda ba fasabirin jami'in kamar yadda na faɗa muku a zamanin halakar ɗana yusuf to fa amri sabirin jami'in lamarina hakuri ne mai kyau عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم Asallahu ni na sani Ubangiji yana kusa ina da kyautata ina da kyakkyawan zato ga Ubangiji na yana kusa da an yaji ne biyu mai ma zo man da su baki daya ai bi Yusufa da Yusufu wa akhi da dan uwansa ya zo man da su jami'an baki daya ina Ubangiji huwal alim ai shi masani ne bi hali ya ga irin halin da nake ciki alhakim ko mai hikima ne fi sani cikin yadda zai iya dawo mana da 'ya'yana.
وتولى عنهم وقال يا أبدي على يوسف وليبتت عيناه من الحزن فهو خبير wata walla a sai bisu sai ba da baya anu daga barin su tarika da kadaban yana barin yi masu magana wa kala sai ce ya asafa ya bakin ciki na ala yusufa kan yusufu ya yi ta kuka ya yi ta kuka wafa da ya wafa ya tsatsaina a idan sa ta juye ta kuma karitas ai in ma haka sawado ma bakin idan ya shafe wa bujila sai aka mai da idan nan bayaran faritas min buka yi saboda kukansa mina da hujjin na bakin ciki alayya akan sa fa huwa kadin yana mai cika da bakin ciki ai makamumun mai bakin ciki makarubun mai bakin cikin da yake la yuzhiru karbuhu wato bakin cikin shi baya bayyana a gani ka san bakin cikin da kake ci kai kadai yafi bala'i
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حذرا أو تكون من الهالكين kalu sai yayin suka ce tallahi mun rantsa da Allah la tabtau zal tazkuru to ba ba ba ba ka gushewa kana amur kana tunawa da Yusuf ta ta tuna harada har sai ka kusan mutuwa wajen bakin ciki ai mushrifan mai kusa da alal halaki akan mutuwa ne tuli maradaka dan tsawon rashin lafiyar ka au ta kuna ko kuma ka kasance ma min alhaliki ne cikin matattun baki daya
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون kare da musu ya ce musu ina ma asku ina kai karan basi bakin ciki na ne to me basu ya ce huwa da huzunu shi ne bakin ciki allazi wanda yake la yasbiru la yasbir ba iya hakuri alai gare shi hatta yi basa sai an watsa shi ila nasu mutane su sani wa huzuni da bakin ciki na illahi ba ga Allah la ila gari ba wani nake kai makara ba wa huwa allazi tanfa'u shakawa shi ne shi ne wanda kai ƙara zuwa gare suke amfani shi ne ubangiji wa alamu dan na san ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba min Allah daga Allah ina da wani yaqini cewa Allah zai dawo mun da su min Allah ru'ya su yusufa kuma yana faɗi ne kuma ta da mawarkin yusufu to yusufu mawarkin yusufu sai dukkan gaskiya ne shi yasa ni su mutu kowa hayyin yusufu yana nan a raye
قال يا بني يذهبوا فتحس يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون don makala sai ce ya bu ne ya baniya ya ku ‘ya'yana ba wa zama bai gansu ba sai za abu ku tafi fata hassasu ku je ku ta bincike min yusufa yusufa wa afihi da ɗan uwansa aya itlabu ku nemi khabarahu ma labarin su wala dai a suka ku yanke kauna min rauyin layi daga rahama ubangiji inna sha'anin yadda yake layi asba mai yanke kauna min rauyin layi daga daga rahama ubangiji illa alqaumul kafiruna in sai mutane wanda suke kafirai ai fata hasasu wa wa bil hayi al bil hayi al mu'minati mu'minati mu'minati ai talabul khabari shine neman labari bil hasati da gaɓoɓi na ɓoye wacce da su shi kuma bincike bi ma'ana wajen da ya fassara su ne to roya an ruwaito an na yakuba yakubu ina amara auladahu dan da ya umarci 'ya'yansa an ya zabu su tafi liyatu bi khairi yusuf wa akhi dan su zo mai da labarin yusuf da dan uwansa kataba lahum kitaban sai rubuta musu wasiqa ila yusuf zuwa yusuf lamma habasa inda hu binyamin san da ya rike binyamin wajen su ga abin da wasiƙa take min yakuba isra'ilillahi wannan wasiƙa daga yakubu ne bawan Allah ibn ishaqa dan ishaqa zabihillahi wanda Allah ya so yanka din nan ibn ibrahima dan ibrahimu khalilillahi badadayin Allah ila maliki misra zuwa ga sarkin misra amma ba'du bayan haka to ka sani fa inna ahlul baitin mu iyalan gida ne wakila binal bala'u da aka wakilta bala'i a gare mu da shi ake jarraba ka ji da kyau amma jabi ibrahim kaga kakana ibrahim wa shiddati ya dawo an daura hannuwansa biyu wa rijlahu da kafafunsa biyu ko yawa da aka jefa cikin nari cikin wuta kaji bala'in da Allah ya jarbi kakana da shi na farko fasabara yayi hakuri da amullahi ga umarnin ubangiji ga lamarin ubangiji wa ma ammi isma'ila amma Ismailu, amma baffa na ɗan uwan ubana Ismailu, babu tuliya, shi kuma an jarrabe shi bil gurbati da bakunta fi sigari tun yana zanin goyo ubansa ya fit da shi ya kai shi dajin Allah ya aje shi da shi da uwar shi. Inda ba kowa ba komai, Sama'ila ya hakuri. Fasa bare ya hakuri da amurin laye ga lamarin Ubangiji, wa amma abi Ishaku, amma babana Ishaka shi kuma fa mutuliya an jarrabe shi da zami da yanka wawu da asikin ha an dora wuka fa akan shi ala kafahu wa an dora wuka ala kafahu a kiyarsa fa fadahu Allah sai Allah ya fanshe shi da rabo ta ji baba na kenan wa ma ana ni ko mai wasiƙan nan fa kana li ibnu ina da da ina da wani da wa kana hafa auladi ilai ya kasance shi ne mafi soyuwa na a sauran ‘ya'yana, ba za haɓa biyi ikwatu ‘yan uwansu suka tafi da shi ilal bariyar su daji, sun ma zuma a tauni daga baya sun suka zo mani duka nisi da rigarsa muna tsakan bai dame an cuɗanye shi da jini wa ƙaru suka ce wai kada a kalan wazir wai kura ta cinye shi. Ba za haɓar aina ya idanun na cikin a yanzu nan da nake ma ba magana nan makaho ne ni na sa a rubuta wasiƙa ne ni ke ba da shirta ana rubutawa. sun makana li ibnun akhara kuma wai ina da da wani kuma ina da wani da wa kana akawu min ummi wanda yake dan uwan Yusuf ne dakin su daya faka ta fa kuntu sai kana ci aka salladi ina san bakin ciki da shi ina rage damuwa ta ta yi wa annaka habar saukai sarki wai gashi wai ka kama shi wanda amsa annahu saraka cewa wai yayi sata to inna ahlu bait mu iyalin gidan ne da yake ne la nasu ba ma sata wala na lidu tsarikan ba ma haifa farawa fa'in radatta hu ilayya in ka mayan man da ɗana shi ne zaman lafiya a gare ka. Wai la in kaukaki da auto alaika wallahi mugu addu'a zama. da'awatan muguwar addu'a da tudurku sada a nan waladika in ta kama nashewa ta halaka ‘ya'yanka ta halaka jikokinka ta halaka ‘ya'yan jikokinka sai ta kai hawa na bakwai kaga duk ba za ta ba wani san kirki ba ba za a ba ta ba kayan gado فلما قرأ يوسف يا إن كان يوسف كانت كتاب أبيه وثيقة بابنشي istajab kawo sai kukansa shi ma ya tsananta wa kalla sabruhu hakurinsa ya karantu wa azhara nafsa ilai zari sai kai ni ne kai su sai bayyana da kanshi gare su an tahiya ta kawo kanshi
فلما دخلوا على فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فانطلقوا سكوا ويجمع ناسك تتنا ومثل وجن مثل ليوسف وجن النبي يوسف فلما دخلوا عليه يا إن سك شجع يوسف kalu suka ce ya yi wa al'azizu ya kai sarki masana wa ahala na yunwa mu ta ishe mu ta shafe mu ta shafe iyalin waje ina mun zo bibi da'atin da kuɗi muzujacin marasa kyau ai madafu'atin abin tun kuɗewa ya dafa uha kullum mara a hadu wanda ya ganta zai mayar da ita lera da'ati ya saboda rashin kyanta wa kanat da rahima wa kanat wa kanat da rahimu su durhamomin nan sun kasance zufan duka jabu ne aw gaira ko ma ba kudin da ake ansa bane to fa aw tilana alkayla ka cika mana aw wa tasaddaq alaina kai mana kai sadaka a gare mu bil musama bil musama bil musama ta da yin musama arrada atbidatina da rashin kyan kudin mu inna la ubangiji ya ji zulmi tasaddiqina yana zaka ma masu sadaka ayyusibum yana ba su lada faraka alaihim sai ji tausayin su wa da rakatu rahmatu sai tauzin kayyar suke shi ورفع الحجاب سيتوكي حجابي بينه تكانسا وبينهم دفت تكانسا
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قال ثم قال سيتي لهم دقريقريتي مثل توبيها دنزلجي هل علمتم ما فعلتم يوسف شنكوكنا إيتنا أبند كوكا أيكا تاما يوسف yana tarbi kuka bubbuge shi wal bai'i kuka sayar da shi wa gairi zalika da wani haka kuna iya tuna wannan wa akhihi kuma da abin da kuka yi ma dan uwan Yusufu min hada biku na zalincin ku da mu gare shi ba da firaki akhihi bayan da wa dan wanshi wato duk suka yi sai sun bai dawa gida sai da kuka su amma maki shi saboda bai da mai kare shi Iza an tun saboda kusan da kuke jahiluna masu rashin sanin ma ya ulu ilaihi amur Yusufa inda lamarin Yusuf zai kare
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا سنك بعد أن عرفوا بأن سنغاني لماذا لماذا هذا da abin da ya bayyana min shama'ili na kyawawan ɗabi'unsa. Matafafici ne suna masu neman tabbatarwa, ayin naka la'ansa Yusuf, in ce ko kai Yusuf ne, ƙala sai ce, ana Yusuf, lallai ni ne Yusuf. Wahara a cikin wannan bunyamin da bunyamin ne dan uwana. Kada manna Allahu alaina yau Allah ya yi ni'ima a gare mu bil isma'il haduwa. Inna shi uban lamarin yadda yake manyan take duk wanda ya ji tsoron Allah waye sabri yayi hakuri alama ya nalu akan cutar da ke samun sa fa inna Allah ubangiji la yuri ubaya tozar ta ajral muhsinina ladan masu kyautatawa to fi a cikin wannan ibara akwai waru zahiri da suna mabayyani mawda'al mudmari maimakon ne yace inna man yattaki wa yasbir fa inna Allah la yuri ajrahu yace ajral muhsinina zaka ce da suna
قالوا تالله لقد ترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا suka ce tallahi yau kan mun rantsi da Allah na kada asaraka Allah alaina mun tabbata yau fili Allah ya fifita ka akan mu dama shi muka guda to ashe kaddara Allah ta riga fata ba shi za muka bi dan mun mun ga alama zaka da wani mutumin kirki sai za muka yi nufin mu dan mulku sai ka cikin a wuta wurin ashe Allah ya riga ya zartar sai haka ta faru to mun tabbata yau Allah ya fifita ka akan bil mulki ya baka mulki wa gairihi da waninsa wa in ai in namu ko namu kasance la ina masu masu laifi ai asmina masu zanibi fi amurka cikin lamarinka fa'azillana fa'azallana laka gashi yau ya ya kaskantar da mu ya biyar da mu a gare ka yau mu ne mabiyanka ألا لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال سيتي لا تصريب عليكم اليوم أيوة با رانا زرقي بشي أيوة با زرقي با زرقي أغريكم خاصة هوتو ياكي بنسي ya keɓance wannan rana ne da zikirin ambato la'anau don wannan rana mazin na tattasirifi ai wato mazaka ce inda zargi zai fito to ba gairu wanda ba shi ba kuwa aula ce su zama haka na ya gafiru Allah lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamar rahimina shine mafi jinkan masu jinkai wata alamu sai tambaye su an abiyya ba ba yake fa kalu wallahi suka ce zabar ainahu ai babu baya gani fa kalu sai ce ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات مصيرا واتوني بأهلكم أجمعين sai bakala sai ce izhabu ku tafi duka ne sai hada da wannan rigar tawa to ita wannan riga wa huwa qamisu ibrahim ita rigar ita ce riga annabi ibrahim allazi labisa wacce ya sanya ta ina ulkiyarsa da aka jefa cikin nari a cikin wuta kana to shi ta wannan riga ta kasance fi unuki a wuyan yaƙo a wuyan yusufu filjibbi san da aka jefa shi a jimurijiya wa huwa shi wannan riga min aljannati daga min aljannati daga aljanna aka zo da ita amara hu jibril to sai jibril ya umarci yusufu bi irsali ya aika rigan nan akai aje a shafa ma yaqubu idan su zai dawo wa qala sai ce inna fihi riha akwai wani kanshi wala yulqa ala mubtalan ba za a jefa wannan riga akan wani mata wanda aka jarraba ba illa shine mara lafiya illa ufiya sai an ba shi lafiya to in kun je falu ku jefa rigan na ala wajhi a bi a fuskar babana kuna jefawa ya ci basiran zai san mai gani wasu ni da ƙarshe sai ku zo mana bi ahalikum da dukkan iyalinku ajma'i da baki ɗaya rayuwa ta canza
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير yayin da ayarin nan suka rabu da ai harajar suka fita na arishi misira daga garuruwan da ke karshe na kasar misira kala abu sai babansu ya ce liman hadara min bani wato sai yaku sai ce ma wadda ƴaƴan da ke nan gaban shi wa auladihim da wa auladahum da ƴaƴa ko wa auladihim da ƴaƴan su ƴaƴan shi jikokin shi kenan sai ya ce masa yana motsa yana kace kai inni la ajidu riha yusuf ni ba ina jin kamar ƙarshen yusuf ba ina fa jin kamar ƙarshen yusuf yana buga mana kuma tsakaninsa da shi wajen farsayi uku ne amma iska ta tura mai ya ji ƙarshen aw salatu ilayhi saba iskan saba shine ya tura wannan kanshi bi iznihi ta'ala da iznin ubangiji masiratu salatu ayyam kafin akai daga inda yawa suke inda suke da rigan nan zuwa inda yakubu yake tafiyar kwana uku ce aw samaniyatan ko ko tafiyar kwana takwas awa kasar ko ma da haka yace laula an tufanni duni in ba dan kakku mai sheni wawa ba ko in cewa su waya da min wallahi da sai in ce muku ina jin kanshi mu har yusuf ba dan haka nan ba la saddakatu muni ai da kun gaskata ni قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم kadu lausa suka ce ma kuru tallahi na mananci da Allah ina kai dai mai gida da fi da lalika ba ka gushewa cikin cikin dai kuskuren naka alƙadimi na tsufa ai mene taradika wato na wucewa ka wuri fi mahabbati cikin san yusufu wanda ja'a da kuma kaunar liqa'i ga muwassa ala bu'dul ahadi duk da dai wanda aka yi فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير يا إذا ما بشارة يدو يهودا شين يهودا to sai ya zo birkane su da riga shine da muke ce mai huzari wa qad hamala qamisat dama to dama shine ya dauki rigar jini ya je ya kai ma yaqubu ga abin da ya faru ga yaqubu to ga ranar yayewa ta zo wa ya kamata ya dauki rigar farin ciki ya je da ita sai ce to gaskiya bai da wani ya dauke ta ba tsakanin da Allah shi zai dauke ta shi da ya kai damuwa to zai dauke damuwa fahaba sai ya zo an yi furahahu ya faranta ran yakubu kama a hazanahu kama yadda ya bakanta mai rai alƙawu sai ya jefa rigar nan ala wajen bisa fuskar yakubu farkarta sai ya dawo basiran mai gani yana wayewa da ita a to kala sai ce alama ko lako ma ni na ce maka wai ni alamu na san ma la ta alamu abin da ba ku sani ba min Allah daga Allah ni ina da wani alƙawari tsakanina da Allah na san Allah zai dawo mana da ayana na san suna na a raye amma kuka ce ba haka yake ba قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين kalu suka ce ya abana ya babanmu in saka sun lana ka fitan mana gafara zunuba na zunubanmu inna mu kan kunna mun kasance haɗi na tsakani da Allah duk inda mai laifi yake mun kai laifi dan mun ga halin da muka saka to amma tun da Allah ya yi wannan ɗau ya yayi ma wannan ɗau hali to ma kana muna roƙon ka roƙa mana Allah ya yi mana abin da muka aikata قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Ƙala sai ya ce, Sau ba a saka firin lafin ku yi haƙuri, zan roƙa maku Ubangiji, sau ba a saka firin lafin rafi, da sannu zan roƙa maku Ubangiji na. Ina wuce Ubangiji na huwa gafuru mai yawan gafara ne, Arrahimu mai jin kai. A kara zalika ya jinkirta cewa zai roƙa masa Allah ɗin nan ila sahari sai an kai lokacin zuci wato kamar lokacin safur ne ya kuna a ƙaraba don ya zama fi kusantuwa ila ijabati zuwa ga karɓa addu'a. aw ila lailatul juma'a ko ko zuwa daren juma'a wanda yake shi ma jimla daren juma'a daren lokaci ne na na karba a ba sun mata wajjahu to daga nan suka hukunta ila nisra zuwa nisra wa kharaja abu wa kharaja yusuf yusuf ya fito wa kabiru daula wal akabiru da manyan gwamnati da aka yi talakihim dan tariyar su فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف أي مصر كنا yayin da suka shiga ma Yusuf fi magharibihi a cikin tantinsa awa ilaihi abawai sai ta sai ka tattaro iyayensa abahu babansa wa ummu da mahaifiyarsa au kalata hukuku a ƴan uwan mahaifiyarsa dan an ci mahaifiyarsa ta rasu a wani kauri wa qala lam sai ce musu udkhulu misra ku zo mu shiga misira dan sun hito waje ne karba in sha Allah in Allah ya so amini na kuna masu aminci fadakalu suka shiga waje lasa yusuf yusuf ya zauna ala sariri bisa gadon mulkin sa warafa ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أعتني إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم فلما warafa abawai sai ya daga iyayensa shine sai ya daga iyayensa ai ajlasa ajlasa huma ya zauna da su ma'a tare shi anal aisha akan gadan mulki wa kharru sai suka diro daga kan daga kan gadan ai abawahu uwarsa da mahaifiyarsa ai da babansa da mahaifinsa wa ikhwatu da ƴan uwansa sai suka fadi sujjadan suna masu sujjada da gare shi amma sujuda inhina'in a duka a kashi ake ne ba su jira kai goshi ba la wada a jama'atin ba su jira tsora goshi ba wa kana tahiyatu to gaisuwar ta kana ce fi dalika zamana a wannan gaza kamar da ke ni haka gaza ce ni haka to ana gaisuwa ta kanki to haka eh kamar dai da kaga dai nan wajen mu an je ko fada ba yake hakimi ko sarkin yanka ba ko kai yanka yake ko to shine za ka kan abin nan haka sai an yi tsoron ko to haka sai aka suka to da aka ga kuma da su ne su jada to to dukawa sujada ne ba wai sujada ta dora garso daga nan ashe kaga girma mutum mai girma wanda yake cewa ba haka na yayi kuskure to kadina ba tun farko wa Allah ya ce a fara dukawa a yi sujada in ma sujada ce wanda ake wa sujada shi ya ce ya yi ta aimawa ne me ya jayya da kai me ya halaka ga shaitan kuma shi shaitan ya tsaya matsayin gaske su ne in ka duba shaitan yana wada gaskiya ubangiji kai da ka halitta ne na yi ma sujada kuma ka halitta wani ka ce mai sujada an taɓa haka nan ai Allah ya zama biyu kenan ka ji wajen ga wajen gaske shaitan shi kuma wajen ubangiji tun da na ce ka yi to ka tsaya wata dabara yi kawai to sai zan bai ba yaushe za a ga ce to ka asa ka bar ta girman kai ne kai ake tambayar shi dan in ce kai cikin jama'a kowa ya kai ka ki ai ka san dole kai ko kai ne dole ka ci zafi za ka yi matakin wulakanta wannan yadda ya wulakanta to da haka ashe ko da su je da ce misali ko da su je da ka zo ka duka ka gaida wani innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa in ka yi nihin sujadan nan da kai ba kana nufin kana mai irin sujada da kake ma Allah ce ba girmama ce ba irin girmama da kai ma Allah ba wallahi Allah ba zai tace ka da laifi wanda da gushin ku ya tabbata haka da kai da kace ba a gai duka a gai da wani da ka dan dukan dalilin kai mai bauta kai ne kafi to da haka abu ne aiki a niyya yake Allah na kallon niyyar da ka daura wannan aiki da ita to da haka girman mai girma ka duka ba illa ba ne ba shirka ba ce kai dai a zuciyarka ita Allah yake duba aiki ka a zuciyarka Allah yake duba ba jikinka ba to sai suka duka suka duka ba ta dora goshi ba to suka ga suka yi sujada wato fassara mawalki Yusuf kenan Wakala sai Yusuf ya ce, Ya abati, ya babana, ha za ta wulin uyaya, wannan fa ita ce fassarar mafalki na min kabli na ganin da na gani tun tuni din na kaja alharati hakan yau gashi Ubangiji ya sanya ta ya tabbata ita da ita gaskiya. Wakar a sanabi ya kyautata mani, ir a karaja ni sai da ya fita da ni minar sirri daga gidan yari. lam ya kulbe ce minar jirbi ba ba ita ya fara fada ba to ta karruman dan girmamawa ga yan uwan shi da ya laya azula da wato dan kai yan uwan su ci kunya sai ce sai sai da ni gidan yari ai ban san ya zo ni gidan yari ba waja bikum ya zo da ku ku kuma minar bado daga kauye min ba da min ba da anna daga shaytani bayan shaytan ya bata baini tsakani na wa baina ita wati da tsakanin yan uwana inna rabbi ubangiji na latifun mai kautazawa ne da ma ya sha ga abin da ya so innahu ubangiji huwa al-alim shi masani ne bi khalqi da halittarsa al-hakim mai hikima fi suni cikin aikin sa wa qama indahu abu baban sa ya zauna wajen Yusuf 24 sana shekara 24 daga an an yayi an waye sake ciki ya tafi har wata sabuwar rayuwa ta au saba asharata ko sanata sanatan ko ko shekara goma sha bakwai wa kanat muddatu firaqihi rabe muddar rabuwar Yusuf da Yakubu samaniya asharatan wato shekara goma sha takwas ne au arba'in ko ko shekara arba'in au tamanin na suna waɗansu ma suka ce shekara tamanin kuma nawa ne ai wahala da aka sha ta kai ta shekara tamanin wa hadara hul mautu sai mutuwa ya halarto ma baban Yusuf shine annabi Yakub bawa sa Yusufa sai ya umarci annabi Yusuf an ya hamila ya dauke shi waye da sunan ya je can ya rufe shi inda abi wajen babansa Ishaqa wurin kabarin annabi Ishaqa fama za bi nafsi Yusuf ya tafi da kansa wada fa nahu ya rihe shi sammata a can sun ma'ada sannan ya dawo ila Misra zuwa Misra wa kama ya zauna ba da mu bayan rasuwar babansa salatan wa 20 sanatan shekara 23 wannan ma tamma amruhu yayin da ya ga alamar cikan lamarin sa ajali ya matso wa alima shi sai san annabi cewa shi la ya dubu shi ma ba mai dawama bane ta katnar su sai ransa sai bege ilal mulki da'imi zuwa ga cimma sarauta ta abada
فاتت صلاة الفاتي